لك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواجي قطب لا قضاء فريد الداري على الإطلاق حاتم حاتمين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وعجيبي لله شيخ إبراهيم السداد جعل الله الله من أهل السداد ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأجيال أهل الله ومن هلكت الدنيا إلا انتهى يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المهدر قل تعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى في المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العبد الله الحمد لله والعبد الله وما بكم من نعمة من الله يومنا زمان دريجيو دشدا جيو من جواهر المعاني yana daga cikin risalan shehu tijjani wanda ya turo ga faƙarawo wato fikiran duniya ma'ana almajiran shehu tijani shine ake kira da haka faƙarawo ilallahi abinda wannan wasiƙar za ta yi kaman yanzu ne yani lokacin da rintsi rintsi duniyar ta fita hayyacinta mutane suka gigita masu hankali suka gane duniyar ta yi kusan karewa saboda zalazilu wa kasar tsirfitadin wal balaya wal mihani abubuwan da ke faruwa a yanzu to wannan in mutum ya ɗauki wannan wasiƙa to zai amfanar mutum ya gane abin da zai fita daga cikin wasu bala'o'in insha Allah don wa annabi hidima aima annabi salati aiwa annabi duk abin da ya kamata na alkhairi to wannan Allah yana ɗauki bala'i komin girmansa komin girman bala'i amma idan aka yi ba a sani ba domin duk abin da ka ji ya shafi an ce shari'a ne to ɓangaren sai na rasulullahi saboda ka shi manzo Allah shine shari'u duk wakilin da ya zo ya zo ne a ɓangaren sai na rasulullahi duk wani wakili mai suna annabi to ya zo ne a ɓangaren mazalla to wannan matsaya ce wanda da ita ake gane wasu abubuwa in aka sashi a mizani guda biyu yanzu za mu iya ganewa akwai lamari wanda ƙudura da mashiya suke tafiyarwa a kowane abu akwai wanda ya hikima akwai wanda ake kira bisadil mashi'ati akwai kuma bisadil hikimati ga hikiman abinda Allah yake nufi yayi kaza ga wanda ya zo a ɓangaren yadda hukumar mashiyati wa bisadul hikimati wanda duk wa'annan suna zuwa ne don ka gane kowane kujera da irin yadda ake tafi da ita to alhamdulillahi موضوع ما كتب به أيضا لكافة الفقراء Shoti yana ya rubuta wata wasiƙa ga fakirai, wa nasuhu nasin yana cewa, Ƙala radiyallahu anhu badal basmalati wa salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Shoti yani bayan bismillah da salati wa annabi, ba da hamdulillahi jalla sana'uhu, bayan godiya wanda Ubangiji yabansa ya ɗaukaka, ce, Yesil likitabu, wannan littafin tana saduwa ko ta sadu, ila ka fati a hababina, ta haɗu da kowanne daga cikin masoyinmu, alfukara, fakirai, kullu wahin bin ismi ainihi, umuman min gaire tasisi, kowane mutum ɗaya. ya zamo ka kadarta in kira sunanka a ciki yawa wa'aini kuma a dukkan da yake an san shi eh umuman gaba daya min yare tasisin babu hasi a ciki kamar yadda wasiƙar ta zo mana to muwa mana daga cikin abin da ake nishi akan wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan an yi shi ne wannan ba wanda ba kira sunan shi ba a cikin tafiya ma'ana an kira sunanka ko da zahiri ko a baɗini to shi ne umuman min gairi tasisin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shautu yana yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu min ahamadin bin muhammad Atijani daga Ahmadu dan Muhammadu Atijani wa Badu na tsalla ta'ala na roƙon Allah likafatikum ga dukkanku wa khasatikum da keɓantattunku an yi fi ba alaikum buhurul inayati wal muhabbati amin ya koro muku da ko ya koro a gare ku kogin nan na inaya na Ubangiji, wal muhabbati ya turo muku zuwa kogin nan na inaya da son Allah. Warja minu kuma Allah ya yadda da ku amin subhanahu ala ɗabakin ma manaha min zalika ɗabakan-ɗabakan na abin da wato daki-daki kenan ko? Ma mana min zalika wan abin da Allah ya yi da akabirul arifina manyan arifai Allah ya mana irin wannan. Min ibadi daga cikin bayansa wa ala hususiyati da kuma ma'abutan hususiya akwai mutane wanda aka yi su keɓantattu ne akwai mutum ɗaya keɓantan a musulunci yana da daga mutum man ja bil hasanati falahu asharu amsalha wa man ja bil hasanati a cikin musulmin da yi falahu sab'a mi'atin wa shi ma kaga min alil hususiya ne kai kyautar naira goma a baka lada goma, kai kyautar naira goma a baka lada ɗari bakwai, kai kyautar naira goma a baka lada ba adadi. To kaga ahalin su sai cike da ake nufi, saboda kowane a cikin gidan musulunci ana samu, a matsayin imani ana samu, matsayin ihisani ana samu. To kowane kuma za a yi masa ne ala kadari martabatihi inda Allah. Kuma wa ma zalimallahu ahadan Allah bai zalunci kowa ba in kai aiki aka baka lada goma wani aiki aka ba shi la irin kai shi amma imanin ku da bambanci wani kuma aiki aka ba shi lada 700 wani aiki aka ba shi lada ba iyaka to ba zalunci kowa ba eh haka Allah to Allah ya sanya mu daga cikin ahal hususiyatin da yake nufi bi wajehin lamikin fihil mahawi ta gurin da ba wanda za a shafe wala tabbilin ko kuma a musanya wani ya ka wani yuka hala basairkum Allah ya muku kwalli bi nurihi da hasken annabi Muhammad eh eh Allah ya mana kwalli basairkum na gani irin na basira binurihi da haskensa allazi rashahu alal arwahi wanda wannan ruhi ga baki daya akwai yayyafin da Allah ya musu fil azal a azal daga nan ne suka tashi daga cikin arifai ko yardaddu ko muminai wani wajahakum Allah ya fuskance ku bi fadalihi da fadala irin nasa fi duniya wal akhirati duniya da lahira wa an yanzuru fikum Allah ya yi kallo cikin ku bi ainihin rahmati da irin gani na rahama allati man nazara ilaihi biha wanda in Allah ya kalle ku da shi sarafa anhu jami'ul makari duniya wal akhirati zai juyar zai juyar zai juyar da wannan ganin sai ya zamo wa nazaratullahi wa idallahi nazaratu ilayya sai a juya maka da ganin gabaki ɗaya duk abin da yake makari murna ba su sai a ce an kawar ba za a yi maka ba haza wali yakun ya kasance fi ilimikum a cikin sanin ku anna jami'i al-ibadi dukkan bayi fi hazar dayar a wannan gida na duniya a garadun su kaman karan bara ne lisahmil masa'ibin zaman bayi a wannan duniya a garab wato babu mutumin da zai zo duniya ba bala'i a kansa babu mutumin sai na Allah ya kawar maka wannan kuma daban ne lisahmil masa'ibin zamani wanda akwai masibu na zamani in ka zo duniya dama a cikin lafiya kake kana zuwa duniya ne za ka tari bala'in shi bala'in duniya daban yake yana zaune ne yana jiran ka ku zo ku haɗu kawai eh shine a duniya darul imtihan wal bala'i duniya gida ne na imtihani da bala'i to imma bi musibatin tanzilu ko musiba ce Allah zai saukar au bi ni'matin tunzalu ko kuma ni'ima ne Allah zai saukar ɗayan biyu din duk gabaki daya masaibu duniya ne domin alhairi duniya tana zuwa maka a wajenka alhairi ne amma musiba ne sannan musiba tana zuwa maka kaga imma bi musibati tunzalu ko da musibar da ake saukarwa au bi ni'matin tunzalu ko kuma da ni'imar da ake saukarwa duka au bi habibin yufaji mauti ko kuma da wani abin so wanda ake masa faja da mutuwarsa au halakin ko halaka au gaire zalika ko wani wannan mimma la hadda bihamdi abinda ba iyaka wajen daukan sa wa tafsiri da raba shi faman nazala minkum faman nazala bi minkum misl zalika duk wanda aka saukar masa daga cikin ku dai daga cikin wannan fasabru asabru ya hakuri ya hakuri duk ta jaza mirarati wajen dasan wato dacinta fa innahu lamarin lizalika nazalla libadu dan dan haka aka saukar da bai a hadu dabin wai ma ni'matin tanzulu wai ma musibatin tanzalu to dan wannan aka dandana maka eh fi hazar dari a wannan fi hazar dar a wannan gidan waman kababihi minkum jawadu duk wanda ya tsaya ya yi timbe daga cikinku na daga cikin baya-bayansa an tamule sikariha ya ce ba zai ɗauki nauyinta ba wa muqawabatin da yi muqawama ma tsarau alainin a ba'iha abinda ya gezantu na daga mayafinta fa alaihi bi mulazamati ahadu amraini to ga magana fa alaihi bi mulazamati ahadu amraini to ya dauki ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu eh wa huwa akmalu aw humaman ko ya ɗauki ɗaya daga cikin biyu ko kuma ya ɗauki duka biyu wa huwa akmalu to shine mafi cika al'awwalu na farko mulazamatin shine idan bala'i ya zo a dinga kamta ne ya ladifu ya ladifu ya ladifu ya ladifu ya ladifu ya ladifu ya ladifu alfun harfa kullu salatin duk bayan sallah na farilla mutum ya yi yaladi fudubu duk bayan sallah to wannan kaga ana faɗan duk wayannan bala'o'in da shi da shi aka gina ɗariƙar tijjaniya gaba kiɗa da ladifu ne eh ya ladifu na domin ya ladifu in ka dube shi abin da zai baka ɗari da goma sha ɗaya ne ɗari da ishirin da tara ne ya ladifu ɗari da ishirin da tara ne haka zai baka ladifu kaga ga fa fa tamanin ya goma nawa casa'in ga lamun shi lamunin talatin ne kaga ga casa'in ga nawa ga casa'in ga talatin ɗari da nawa to ga ɗa'un shi kuma tara ne nawa kenan kaga ɗari da ishirin da tara to wannan sirri shi ne kake gani ake karanta ya lalifu ɗari da ishirin da tara a kowane lokaci a wajen wajifa za ka ga duk za a karanta lalifu ɗari da ishirin da tara tara to wannan ana yi ne don a ɗauki bala'i wannan ana yi ne don a ɗauki bala'i sirrin ladifu kenan sirrin ladifu kenan to alfun za ka yi shi bayan sallah duk na farilla in kadara in za ka iya in ka samu iko waila in ko ba haka ba alfan fi sabahin wa alfan fi masayin da safiya kai dubu ai kai ɗari da goma ishirin da tara da safiya kai dubu da yamma kai dubu amma wannan dubun yana tafiya ne daban da ma amma adadin ɗari da ishirin da tara tara ne duk abu in aka yi haka to amma za ka shi dubu dubu bayan sallan farilla duk bayan sallan farilla fa yana bi zalika yin karanta wannan yasarauha sar min musibati yana saurin fitar da mutum a cikin bala'i yana saurin fitar da mutum a cikin bala'i karanta ladifu dubu dubu bayan kowane sallan farilla yana saurin fitar da mutum a cikin bala'i abu biyu ne wasani na biyu dinsa me yace salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallama sannan kai istighfar ka yi ladifu dubu ka yi salatul fati ɗari eh salatul fati ɗari ladifu dubu duk bala'in da ke ciki mutum zai fita daga cikin bala'in asrau yana da gaggawa wajen mutum ya fita daga cikin bala'i ta yi yawanci za ka ga mutane da yawa a cikin ɗariƙa ma ba su san hakan ba amma sirri ne na fitar da mutum daga cikin bala'i in kana cikin bala'i kowane bayan sallah ladifu dubu salatul fati ɗari ladifu dubu salatul fati ɗari wa hadisa wa buhalin nabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sai ce Allah ka kai hadiya ta zuwa ga annabi Muhammadu to cewa Allah ka kai hadiya ta zuwa ga manzo Allah bi mana hadiyatu mini ilayka ya rasulullah to wannan abun shi kuma in ka faɗa haka shi kuma yana ƙara lausasa bala'in ya sake yin ƙasa yana lausasa bala'in ya sake yin ƙasa in ƙaddara ne a to halfi kulli salatin in kana da iko kowane bayan sallah za ka dinga yin ɗari-ɗari wa'illa in ko ba haka ba mi'atan saban o mi'atan fillaili ɗari da safi ɗari da yamma wayan wuyi dihima abinda za ka yi niyya ani bin ladifi wa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallama karanta ladifin ka dubu bayan kowane sallah salatul fatin ka dari a bayan kowane sallah sai ka an qazawallahu min jami'i wahalati Allah ya fitar da kai daga duk cikin bala'in da kake ciki Allah zai ma haka. Waya jil khulasu min kurabati, Allah zai gaggauta tsane shi, tsane mutum daga cikin bakin cikin, fa yana tusra'u lahu da igazatu, ana saurin taimakon mutum. Ana saurin taimakon mutum da yin haka. sai a tsiraye wakatin mafi kankancin lokaci duk lokacin da mutum to bala'i ya same ka to ka dauki wannan kunci ne a'a wani musiba ne nazili ko wani abu ne to wanda bayan kowane sallan farilla ɗari dubu ɗaya salat labifu salatul fati ɗari ɗaya hadiya zuwa ga sayyidina rasulullahi sai ka faɗa ga abin da kake so Allah a ɗauke maka ba za ka iya ba Allah waka za man kasurat alaihi diyunu haka nan idan mutum ba shi ya maryawa wa jaza na da'iha yayyayye biya ya kasa aukar yaluhu ko yana da iyalai da yawa washtadda faqaruhu kuma talaucin sa ya tsananta wani galakata alaihi abawo ba sa asbabul ma'ashi ya zamo duk kofofin rayuwa wanda zai ji dadin rayuwa ya toshe masa falyaf'al ma zakarna ya dinga aikata abin da muka faɗa masa min ahadi amraini ɗaya daga cikin biyu dinnan koyi ladifu dubu da safe ladifu dubu da yamma salati fati ɗari da safe salati fati ɗari da yamma ko kuma bayan kowace sallan farilla ya yi salati fati ɗari ya yi ladifu dubu in mutum ko bashi ya yi maka nauyi baka iya biya ba ko kuma iyali suka maka yawa ba ka samun numfashi aksari aksari aksari shi sirri sunan shi sirri sirri sunan shi sirri idan aka baka aka sanar da kai in ka riƙe to insha Allah za ka ga am Allah ya buɗa maka ya sahale maka idan kuma kai ne kai kage abin ka kai ana samu amma ya sha bamban da wanda aka maka talƙininsa ana samu don mutum zai zo zaga sai ce shi ya fi ƙarfin haka shi zai karanta ladifu dubu ashirin ko dubu kaza ba daidai yake da wannan ba saboda wannan yana mizani ne ana ta duk wani ismi akwai ruhaniyar da ake tada shi mai adadi kaza da adadi kaza to zai tayar maka da rauhanin da zai taimake ka akan abin da kake yadda za ka yi izina ka yadda ka ga dama shi kuma baka sani ba don akwai adadin da ba a ƙara ɗaya ba rage da in ka ƙara ya canza daga abin da ake nufi in ka rage ya canza daga abin da ake nufi amma za ka iya karantawa a cikin duk lokaci wannan sunan shi ikhtiyari ikhtiyari amma na wuridi wanda aka yi talƙininsa na sirri to yana fita ne da adadi asiru fil adadi shi sirri a cikin adadi yake ayi kaza kaga astaghfirullah in aka ce astaghfirullah abin da ake baka dubu daya da dari tara da arba'in da bakwai ne astaghfirullah in kana rika astaghfirullah adadin da zai baka kenan dubu daya da dari tara da arba'in da bakwai to dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in da bakwai ɗin sunaye ne guda shida wannan sunayen guda shida su ne kuma suke tasarrufi a kanka da sunan Allah su ne suke tasarrufi a kanka da sunan duk lokacin da ka ce astagfirullah ka ce astagfirullah kuma ka kira sunan Allah guda shida a lokaci guda adadin sunan to tasarrufin da zai yi shi ne zai baka abin da zai baka wanda hadda ka je ka riski ainul muradi da wannan da ka riska to wannan shi ake kira sirri saboda haka asiru fil adadi ne yana cikin adadi fal afal ma zakarna min ahadi amrayni aw huma man fa inna fa inna duk wanda yake karanta haka yaral farju minallahi zai ga yayi bala'in daga wajen Allah an karibin a lokaci wanda hahu wanda ya rikitar da shi da hahu haufu halakin idan ka ji tsoron halaka fatauka a nuzulihi kuma abin ya sauka bihi min khawfi zalimin daga tsoron azzalimi zai cutar da kai wala qadiru ala ma qawmati ba zai iya yi bashara da shi na muqawama ba aw haufin man sahiba min sahiba daini ko kuma ka ji tsoro daga ma'abocin wanda yake bin ka bashi in kana karantawa to duk komai za ka samu tasiri da tasiri tasiri da tasiri tasirin shine Allah da ya sale maka za ka samu sauƙin idraki za ka samu sauƙin tasirin za a buɗa maka ga abin ya zo kuma ya zo da sauƙi Allah ka mana la jidu minu uzaran wala imhalan ba zai samu wani uzuri ba wala imhalan ko fita daga ba ruwanka da shi wala jid min almali ma yawaddi wato mutumin da kana ana bin ka bashi ana bin ka bashi mutum baya karban uziri baya sauraron wani abu to kuma bai samu kuɗin da zai bashi ba ko wani abu kaman irin wannan ɗayan al'amarin dan wani kana yana bin ka bashi to komai zai faru yawa saboda bashi yana hana bacci bashi kuma yana hana mutum ku haɗa ido ku gamu da menene mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce muzillatun fillaili yana hana bacci cikin dare kuma yana sa ƙasƙanci da rana yana hana bacci cikin dare yana sa ƙasƙanci da rana saboda za ka dinga rabe-rabe kana son ka wuce wani hanya to sai ka ka kasa saboda haka har malaman shari'a sun ce idan mutum yana bin ka bashi da rana kaga cewa zai iya cima mutunci to sallan juma'a ta faɗi a kanka saboda tafiyan in kuka haɗu haufu zalimin au mudinun tsoron azzalimi zai ci ma mutunci ko zai yi maka azzalinci ko kuma mudinun wanda kake yake bin ka bashi in kuka hadu juma ta tare a kanka eh to kaga ashe akwai kaskanci cikin lamarin to ina ka samu haka ɗaya daga cikin su ko humaman fainau yankasha wani an ƙarihi in aka haka zai dinga za a ɗauke maka da wannan addu'a wa inna asara ma zalika bi sadaqatin amma wanda ya fi ƙarfi bayan ka yi wannan ka dinga yin sadaka eh ka dinga yin sadaka saboda sadaka shi kansa wani magneto ne wanda yake ja yake jawo abu ko ya tunkuda abu eh sadaka na jawo alhairi sadaka na tunkuɗe shari eh duk yana yi Eh, to in ka haɗa wannan da wannan da wannan da wannan shi yasa malamin asararu ba kamar malami ne haka na karatu ba ba haka yake ba kowa da irinsa wani ya faɗa maka abu kaza sai ka ga wani abin mamaki abin da ka san shi abin da ka san shi sai ka ji ya ce maka ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم sai ce ka tsaya nan kar ka ce yin fiƙuna kar kun ka ce alif lami gurin saboda shi harafan da shi Allah yake tasarrufi ce kul أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمينا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به to sai ce maka ka ce ilayya na ustama a na faro minal jinni ba zai ce kul uhiyan ba in ka ce kul uhiyan to abin zai jinkiri ba za ba ka ba wato su sirri yana samuwa ne gurin mai shi kawai eh zaka ga abu kaman nassi ne amma ba za a cika maka nassin kai yadda kake karatun shi a fasara su kuma a haka suke ba suna baka shi ne a daidai kuma ba abin da ya canza ba abin da ya karu amma rage eh eh yana suna nan da yawa sai ka ga abun sai ka in ka ɗauke sai ka ga ashe rabuwan wannan da wannan shi hana abun yiwa rabuwan wannan da wannan shi ya haɗu saboda haka akwai imtizaji akwai akwai ifradi akwai ifradi akwai jam'i akwai faslu haka abun yake haka abun yake to in mutum bai gane ba to sai ya ɗauki komi ma haka ne yanzu misalin kuma ya kamata a ce mutum ya gane ma misali mu da jos muna da asibiti suna asibitin jute yana daga cikin manya da ake zaton ana ganin girmansu a cikin ƙasa ina ka ce mutum zai je jute sai ana ganin magana ta kare inda ya kan rashin lafiya ne haka ake gani to shin idan mutum ya zo jut ga baki ɗaya in ya ba shi da lafiya ko wani magani ake ɗaukowa zuba mar to maganin ma na masu fitsarin kwance daban na masu wanda aka masu tiyata daban na masu ciki daban na masu na masu olsa daban na masu sai wani gurin abin duk ya zamo ya taba dukkan abin za a ce za a yi amfani da shi amma adadi kaza kaza amma in ka zo asibiti ba duk magani da ke cikin asibitin ba ne da ya tara baka za ka mutu za ka mutu don ba za ka rayu ba in aka haɗa maka wani abun da wani abun sai ce an samu join wanda dole sai an samu infisali amma ga wannan sai a ce wannan ka sha shi lokaci kaza wannan karka shafa sai lokaci kaza haka to duk wa'annan gabaki da haka min babil asrari yake jut ai kaman qur'ani ne وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا to ai kama haka ne dukkan cutan amma da ka zo ba duk abin da ke cikin asibitin ba ne da kwashe ba a baka a wani ɗarfi ne fat ne haka haka komi yake haka komi yake amma sai inda ahalil asrari domin mai ciwon kwakwalwa da mai ciwon ciki ba iri dai ba ne shi ne malamai suke cewa inna ɗabiba innal mu'allima wa ɗabiba kilahuma la yansahani izahuma lam yukrima fasbir lida'ika in jafauta ɗabibahu wa kana lijalika in dabo in jailta mu'allima kaga da malami da dokto duk aikin su iri daya bi aikin su iri daya wannan fitar da kai daga jahilci wannan fitar da kai saboda haka al-ilmu ilmani ilimin ma guda biyu ne kacal a duniya ilimin fiddibu wa ilimin fiddini ɓangaren lafiya ɓangaren addini duk wanda ya ce ya haɗa maka gaba kiɗe ya ce bai san abin da ake nufi ba har technologin duk duniya da za ka samu a cikin wannan ne a cikin libu ne duk abin da za ka samu wani da zilu min alƙur'ani ma wa shifa'un ne wa rahmatin ya gama kuma ya warkar da kai ilimin ɗabib ya warkar da kai ilimin jahali shi ne wani asara amma zalika idan mutum yana son Allah ya bashi ijaba da gururi da sadakati ya dinga yin sadaka ƙallat au kasurat ko kaɗan ko da yawa bin ya dafa'i da niyan dafayin ma ya taɓa ƙawo min al-mahawfi abinda zai tunkuɗe maka abin tsoro aw bi ne ya ta'jil al-khulas ka gani ko ko kuma da sadakan da zaka yi shi yana ja yana kore maka ya hana ka ya hana kar wani abu ya same ka ko kuma ya kore maka ko kuma ka yi sadakan ya jawo maka da abin da yake nesa ya zo kusa addu'a haka yake eh addu'a da sadaka haka take min alamihi na daga radadi wa kurbihi da bakin ciki kan ajaddaru fi isra'ila khullas wal farji to kaga ashe yana gaggawa cikin al khullas wal farji wanda za ka ga ya yana irin wannan baya yawan sadaka shi kuma yana nan a jinkiri yake a jinkiri yake saboda haka yin abu da sadaka yana danne abubuwa da yawa kai kai sadaka yana ba da ma'ana sosai wata wasau bisabari wata wasau bil marhamati ka gani asabaru almarhamatu kaga biyu ne ne sabrul bala'i aw sabrun bima atakum min nuzulil musibati wa nuzulin ni'imati saukan ni'ima da saukan bala'i nima da saukan bala'i dukkan nazilatun ne nazilatun nazalal masaibu au nazalar rahmatu kaga tawaso bi sabari bil musibati allazi nazala bika wa tawaso bi sabari bil marhamati bin nuzuli rahmati anemat wa iyyakum summa iyyakum na tsoratar da ku na tsoratar da ku anni ya hamudu adukum huquqi ihwani kar mutun ya dinga watsi da haƙƙin iyaye yan uwa mimma huwa jalabul mawaddati abinda da ya sa soyayya tsakanin ku ka watsar ka ga ba komai bane aw dafa'ul mudarraji ko abin da zai tunkuɗe cutarwa aw i'anatin ala karbatin ko kuma abin da zai taimake ka zai taimako wajen kawar da bakin ciki fa inna manibtala duk wanda Allah ya jarabce shi bi tafayil huquqil ikhwani ka dinga ganin yan uwanka ba komai ba ibtala bi tabayyil huquq ilahiyya in dai Allah ya jarabci mutum da bai ga dan bai ga dan uwansa wani abu bane to zai dinga ganin haƙƙin Allah ma ba komai bane eh haƙƙin Allah ma ba komai bane saboda ta ila yake gane Allah daga cikin mutum ne eh in baka gane daga jikin mutum ba ba inda zaka iya tafiya eh ba inda zaka iya tafiya wallahu في أمن في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه mutum ba zai gushe ba yana cikin samun taimakon Allah ma dama yana taimakon ‘yan uwansa. Wasunu ƙulubakun, ku kulle, ku kulle zukatanku, ku kame zukatanku, iza ra'aytum ahadan fala haƙan yuhalifu hawakum. idan ka ga mutum ya aikata wani abu wanda ya saba da son zuciyanku in kun ga ya saba da son zuciya ku ja ku shiru kawai au hadama batilan ko kuma yi rusa da barna yi halifa hawakum ya saba da son zuciyanku an tabgudu ku kauce autu zuhu ku kishi autu zuhu ko ku cutar da shi bai na zalika yin haka ma'adudun min shirkin inda Allah ta'ala yana daga cikin shirka a wajen Allah shirka a wajen Allah fakar kala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ashirku fi ummati ahafa min dabibin namali allasafa shirku in aka ana maganan shirka shirka ba kala ɗaya ba ne akwai shirkul hafi akwai shirkul jali shirkul hafi ɗaiɗai ne mutumin da ya fita daga cikinsa ɗaiɗai ne illa man asamahullahu saboda abinda manzala yake cewa ashirku afa alaikum min dabibin namlati ala safafi lailatul muslimati shirka na shiga cikin aikin ku ke da tafiyan tururuwa akan dutse cikin dare mai duhu da safi ka zo ka shiga kafa ga gurnin da tabi to wannan shirkan kuma shirku ake kira shi shi ne na fita daga musulunci in shi ne to kullum ba mutum ba cikin musulunci ke ba ba zai yiwu ba a shirku a alaikum shirka ta wuya a gare ku min dabibin namlati alasafa da tafiyan tafiyan namla tururuwa alasafa fi lailatul muslimati cikin dare mai duhu ta dinga yin tafiya da kafarta har a gane ga ta nan ita ce kaza ko an ga kafarta ba da rana ma ya kai balle da daddara Allah ke wa akalla zalika mafi karanci an tuhibba alal batili kaso alal batili auta gula alal haƙi ko mafi ƙaranci kaso akan barna ko ka ƙi akan gaskiya au kama ƙala sallallahu alaihi wasallam ma'anahu ko kuma abin da manzo Allah ke nufi da shi kenan saboda kiyayewa akwai aka ce shirkul hafi ariya yin abu abubuwan da ake yi nawa ne wanda shirka baya shiga cikinsa kaga a cikin ibada ne a cikin ibada salatin annabi ne kawai salatin annabi amma zikiri ma na shiga salatin annabi ne to kuma baka isa kai idrakin abun ba sai malamai sun tura ka sun kai ka gurin da za ka gane yanzu da ka kira mutane ka ce jama'a ku taru da Allah duk ku zo nan ina son ku yi shaida zan yi salati wa annabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim Allah sai ya ma salati goma mala'ikun Allah sai su maka goma goma ba a rusawa amma baka isa a karatun Qur'ani ba baka isa sallah ba baka isa zakka ba baka duk wani aiki da zaka in kai fito kai wannan sunan shi kai shirka amma wannan bai yi ba shi ba shirka ciki babu amma duk aikin da za ka yi na duniya akwai shirka a ciki waka za sunu kulubakum ku kiyaye zukatanku amman fa'ala batilan ga aikin da mutum ya yi a banna aw hadama haƙan ko rusa gaskiya yutaji ku hawa kum ya dace da son zuciyanku an tuhibu ku so shi aw tasnu alayhi ko ku yade shi fa innahu aidan ma'dudun min shirki yana daga cikin shirka inda Allah ta'ala a wajen Allah fa innal mu'mina shi mu'mini yihibul haqa yana son gaskiya wai ba ahlahu yana son masu gaskiyan kuma wai jibu an yi kamul haka ya waje mummuni ya tsaye da gaskiya waya malubi ya aike da shi wai gulul batila ya ki barna wai bugu da halau ya ki ma abutan barna wai bugu da an yi kamun batila mutum ya ki kuma ya tsaye da barnan waya malubi balle ya aike da shi wassalam wannan shine ƙarshen wasiƙan shauti da ya rubuta wa fuƙara'ul ardi istidrak istidraki akwai abubuwan da ba a shigar ba kenan ma zakarna min murati huquqil yuhan abinda muka fada na kiyaye haƙƙin yan uwa falekun zalika fi ghairi harajin da abinda zai yi in za ka yi to kar ya zamo akwai laifi wala tuqil wala wala tuqil karka karka karanta wala kulfatin kuma karka tilasta bal bi ma ta yasara kai abin da zaka yi gwargwadon abin da zaka iya wa amkana abin da kuma yayu a lokacin da zaka yi ta lokaci illa an ya kuna fi ba'adul awaridi sai dai akwai waɗansu lokatayya wanda suke zuwa wa mutum saboda wala tafsidu amalik wala tafsidu amalikum wala tafsidu wala tafsidu sadaqatukum bil manni wala asa akan wannan illa an yakuna fi ba'adul awaridi sai dai a wani lokaci arili yukhafu min akhihi al'adawata wani lokaci mutum yana tsoro kar gaba ta shiga tsakaninsa da dan uwansa wal qadiyata yana tsoron kar a yanke zumunci aw fasadul qalbi ko kuma tunanin zuciya za ta yi zace zace to sai ka rage kar ka yi akwai abubuwan da za ka rage wannan min ba awarili ana saita ɗan adam ne a tsarikan tijaniya saita mutum ake yi ka gane yaya za ka yi kai aikin da za ka yi shi ake nufi da jawahir lumani faliyasra li islahi kalbahu kaga idan mutum kaga akwai wani abu a cikin zuciyarsa to ba har gitsa shi za ka yi ba aka yi kokari ka daidai da fahimtansa ku dace da shi misali akwai uwa idan kamar kyautan dubu ashirin baya zaton kana da dubu ashirin ɗin musamman a hausa to yin duk ranar da ya ganka da mota sai tsammanin kafa karfin duba ashirin nan. To ya za ka yi, ka sai ka tashi, bai san samun da ka yi ya biyo ta wani kwararo ne kai ma ka- ka ka sami abin ka ba shi ba sai ya ce to yana neman ƙari ne kuma a matsayin ɗan uwanta in baka daidaita hankalinsa wannan fa wani kaso ne Allah ya yi munna maka wannan to sai ya dauka ka- ka fi ƙarfin wannan saboda ka dan ran da baka ba shi kuɗi mai kaman wannan ba kai an samu damuwa ka rasa kuma yadda za ka yi ko kuma mutum yau za ka ba shi gobe za ka ba shi jibi za ka ba shi gata za ka ba shi duk ranar ya zo ka- za ka ba shi a yi sai ce sai mai da shi farilla a kanka in ya zamo ba- bai zamo farilla a kanka ba to kuma sai ku kulla gaba wannan abin da yake faruwa ne to ya za ka yi ka kiyaye don kar gaban ta shiga tsakani zurgiban tazzadu hubban wani lokacin kana da shi in ka bayar wani lokacin sai ka kyale shi saboda ya gane Allah saboda ka ba duk wanda ka saba in komi ya zo ka yi mar ai kashe mutum ne ba zai yiwu a hakan ba in ya zo same ka maimakon kai ka ka gyara abun ma ya saba sai fara cewa sai fara magori ya ma fa kaza ya ma kaza ya ma kaza ya ma kaza ainihin shirki ya dawo la tatilu sadaqatukum bil manni wal aza Allah ya kiyaye فليسرع لإصلاح قلبه فإن ذلك يستجلب رضا من الله in ka ga haka ka daidaita to kai gaggawa zuwa ga neman gyaran zuciya yin wannan yana jawo yardan Allah wa ma ma zakarna min ba'd hal batil wanda muka ambata min ba'd hal batil wanda suke barna fa dai kun zalika mahallu qalbun faqat in ka ga mutum yana barna to abin a cikin zuciya za ka bari ba na sharawa ba wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ya yi kaza duk ka sani kai Allah ya nuna ma wani kuma yana ganin babban bawan Allah ne a wajen shi daga zuwa in ka bayyana to ka yi tallan bala'i ne a gurin bari za ka yi a cikin zuciyanka shine Shubrami ke cewa alalaita shiri hal yaran nasu ma'ara walakin sudurul arifi na kuburu. Alalaita shiri hal yaran nasu ma'ara yanzu mutane suna ganin abin da nake gani kuwa wanda Allah ya buɗa mun nake gani walakin sudurul arifi na kuburu domin kirazan bayin Allah kabari ne na ɓoye sirri su ne suka ce sudurul asra- sudurul aharari ƙuburul asrari Eh, sudurul aharari ‘ya'ya wanda aka buɗa musu abubuwa suke gani to kabari ne na sirri an danke saboda akwai abu ɗaya wani in aka bayyana na rantse da Allah sai ta da fada wallahi to dannewa ake to abu ya samu kenan an an kubutar da wasu an kubutar da halakan wasu da yawa falakun zalika malu alqalb faqat wa in kharaja ila harijatan min aljawari idan wani abu ya fito daga gaba ada ila munkirin azamin minhu duk abin da ya zo ka ɓoye shi har ya fito ka bayyana shi to fatar ku ikhraji min alqalbi lil jawari aula kar ka fito da shi gabanka harshenka ne harshenka ne allisanuka saifuka harshenka takobinka ne failan taɗahu ya ka in bai ka yanke shi ba shi zai yanke ka Eh, duk abin da komi zai faru kace na sani na gani ina gurin to aksari mutum bai cika kubuta ba eh bai cika kubuta ba na sani na gani ina gurin to ko a polis kai ake nema ko a me kai ake nema eh in aka ce me ya faru ka ce ba ka sani ba amma me ya faru ai na gurin aka yi kaza aka yi kaza aka yi dama zo ka dan ba mu daga duniya Allah yana kuma haka ne saboda haka sunu lisanikum ku kiyaye harshenku ku kiyaye ganinku balle ku fada ku ce kuna gurin akai yana jan bala'in da ba za ka iya fita ba wani zai tun da kai ne muka gani da ƙa'ida ya ce to babu laifi ka zauna za mu ɗan ajiye ka mana maka tuhuma da gaba da shaida da gaba da shaida ai wannan waye waye kawo ka eh tun da ka ci kana nan a ƙa'idan gwamnati din suka kama ku kuma sai kai bayani duk abin da ake nema ana haka abubuwan suke saboda haka duniya shi ne misalin lahira duniya shi ne misalin lahira kiyayewa karewa shi ne to duk abin da ya fito fili komi aka yi wannan daban to akwai abubuwan da za ka kare masha Allah akwai abubuwan da mutum kuma Allah da yake in ta min imillahi halina radiyallahu anhu imin layin da Shot Jani ya rubuta mana a cikin jawahirul ma'ani kenan na wannan wasiƙa. Sai wasiƙan da ya rubuta wa ɗaliban ilimi. Ya rubuta wata wasiƙa wa ɗaliban ilimi, su kuma shi ne gobe za mu karanta ina Allah yadda albarkan sai na Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. Allah ya ba mu nasara ya datar da mu ya dauke mana bala'i zahiran nobadina duk wanda ya kiyaye da kowa a kadarsa kowa ya tsaya a cikin yan ɗarika su zauna bayan kowane sallah mutum ya karanta ladifu da dubu ɗaya ya karanta salatu fati ɗari wallahi da iyakanmu wallahi tallahi za mu ceci duk bala'in da ke faruwar nan wallahi tallahi duk Allah zai dauki wallahi Allah zai dauki wallahi kuma shi bala'i ba da ƙarfi ake ɗaukansa ake ɗauke shi ba rarrashi ne rarrashi ne domin Allah bai taɓa saukar da bala'i ba toron rashin Allah shi ne kuma toron rashin Allah kuma annabi Muhammadu ne shi yasa duk wani bala'i zaka ji in an an saukar da shi zaka ga mafiya yawa a dalilin annabi Muhammadu ne mafiya yawa a dalilin annabi ne to in mutum bai san yanayin yanda ba sai ga shi yasa duk wanda yake daukan annabi mutum ne kamar kowa mugun ba gidaje ne me ce sun bukun umuyun layar ji'una saboda manzala shi kadai ne a cikin halittar Allah shi kadai ne wanda Allah dan shi Allah ya yi shi Allah ya yi komai don annai Muhammadu, komai don annai Muhammadu, amma annabi Muhammadu Allah ya yi shi ne don shi kawai. Duk wani abin da kake kira halaktuka min halaktuka min ajali na yi ka ne don ni. wa halaktu kulli shay min ajalika komi kuma nayi shi ne dan kai shi yasa da kaga ubangiji ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili alam tara kaifa fa'ala rabbuka ya ubangijin kai shi Allah wa rabbuka ya khalaqu ma yasha wa khatara duk wani abu Allah zai ce rabbuka rabbuka Allah shine ubangijinsa shi kuma shine annabinsa amma kowa yana bayan annabi ne. ko menene cikin halittar Allah sai yasa duk lokacin da aka sabawa manzo Allah to alƙawarin Allah ne ba zai bari duk lokacin da aka saba manzo Allah alƙawarin Allah ne ba zai bari ba eh saboda taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin mutum yana yana kafirta kamar inna lala shirka inna lala gafira an yi shirka bi wai gafiru ma duna zalika liman yasha'u to haka nan in ka taba manzo Allah in Allah baya son ya gafarta maka in Allah baya son ya gafarta maka to Allah zai hada ka fada da annabi ne da annabi zai hada ka fada daga ganin bai isa ba shi yasa komi na annabi Muhammadu har ashwaki rike ashwakinsa guda nawa yayi amfani da su a duniya wallahi tallahi an kiyaye an sani riga nawa annabi Muhammadu ya sa wallahi tallahi an sani gurin da annabi Muhammad ya je ya tsaya tsayawa kawai an rubuta an sani gurin da ya zauna an sani gurin da ya kwanta an sani wallahi shi kadai ne aka kiyaye wannan duk duniya ba wanda aka kiyaye shi sai annabi Muhammad to kai na kake barhaji gantali taban koko ka dauka wannan shine mizani wanda kake hada kanka da tunaninka rigar manzo Allah in kace ta yi da ti ka fita daga musulunci rigar annabi in kace ta taba yin datti ka fita daga musulunci saboda nukusani ba taba gefen manzo Allah shine manzo allazi ma saqat wa mallahu husna faqat waye wanda bai taba sabawa ba ko da so daya waye wanda duk lamarinsa kyautata ne Muhammadu amsar kenan hadin lazi alaihi jibrilu habat Allah ke yi Allah salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wal khatim lima sabaqa nasir laki lak wal hadi ila siratik al-mustaqim ya ala ali hatta qadari miqdar allazi salatun tamla wala zala wala abada zamana aw makana matalubatin fi kulli adad ya dad ma fi ya wahid ya had subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalin والحمد لله رب العالمين